أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى يمنع منا ولا المكرشي يومنا دار وتنصبر hijira ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha bakwai ga watan agugas na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna kan karatu biya musalihin min kalami sayyidul musalin muna cikin babun amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar babin da yake umarni da kyakkyawan aiki da kuma hadi da mummuna aiki الثاني عشر عن ابي عبد الله طارق بن شعيب البدري الاصحابي رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في غرب اي الجهاد افضل قال كلمه حق عند سلطان جائر رواه النسائي باسناد صحيح الغرب بغير المعجمة مفتوحة ثم الراء الساكنة ثم الزاي وهو ركاب الكون الجمل إذا كان من جلد أو كشبه وقيل لا يختص بجلد وكشبه الثاني عشر حديثنا أبو مشابه أشمل الغالي عن أبي عبد الله أنسى مشهد عبد الله طارق بن شهاب البدري العقلي طارق بن شهاب البدري العقلي رضي الله عنه على تدشي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم للي متم يا كان زيان من خلال أن كان سوكت على ريشي وقد وضع رجله في الغرب sannan ya sanya kabarsa a cikin fangami ayyul jihadi afdal sai ya ce wani jihadi ne ya fi ƙara kalmar haƙin inda sultanin jari sai da sallar sallar ya ce masa ka faɗi kalmar gaskiya a wajen shugaba jari rahun da sa'i rahun da sa'i ne kuma wannan hadisi bi sinadin sahihin da dangane mai kyau a da inganci albaras في الغرض بغير الموجبة أنا من متأكد غير لأن وجوه مفتوحة بوضع راء غرض سنة ثم الراء الساكنة سنة سراء هو بدور غر كيران أدوري ثم الزاي سنة زاي وهو ركاب ثور الجمل شين أبين هوا دأتي هوا كان ركاب أبو هوا دأتي هوا كان وجوه آه وجن زما كان دوكي idza kana min jildin in ya kasance na fata ne aw kashbin ko kuma na itace ne wa qila la yakhussu bi jildin wala kashbin wa kashbin sannan an ce bai ke banta da ice ba a da fata ba ko kuma da itace ba a wannan hadisin an samu shi daga Abi Abdullah Farid bin Shahab al-Badri al-Aqami yace wani mutum ya zo ya tambaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan gashi ya zo akan dokinsa yana shirin zai hau dokin ya daga sawunsa ya saka a cikin wannan abin da ake cewa rufan gami din saura ya gama darewa kan dokin nasa ne kaga ya gama shirin fita ne sai ta gane cewa kuma ya rasulullahi wani jihadi ne mafifici wani jihadi ne ya fi sai da sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kalimatu haqqin inda sultanin jahil ka faɗi gaskiya a wajen jagora ba nagari ba a wajen ja'irin jagora mutumin da ya zama ba na kirki ba shugaba ka faɗa masa gaskiya to shine jihadi da yi to anan hadisi yana karantar da mu cewa shi yanzu zai fita yaki ne yana tsammanin fita yaki shine babban jihadi yana tsammanin ya je a kara da shi ya kashe kafirai ko su kashe shi shine babban jihadi sai ke tambaya kaga yana amsar da yake ga za a bashi za a ce masa eh lallai ya fita wajen wannan yakin da za a zubta jini shine babban jihadi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a babban jihadi shine ka faɗi gaskiya a wajen jagoran da ya kasance ja'irin jagora ko fasikin jagora ko azzalimin jagora wanda baya yin daidai ka gaya masa gaskiya shine kai ya kenan kai amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar ka umurce shi da kyakkyawan aiki ka hana shi mummunan aiki shine gaskiyar da zaka ga yawa to wannan shine babban jihadi shine babban jihadi a cikin wannan hadisi kaga dai yadda falalan yaki yake da abin da aka bada akan mayaka Allah ya ce wala ta'budu allazina qutilu fi sabilillahi amwat ولا يروا عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين كنتم بسم الله امواتا ولا يروا عند ربهم يرزقون kar ma kuna cewa sun mutu ko da sun mutu a wajen yaƙi ba za ta sun mutu ba da irin waɗannan abubuwa da kuma la'akar su amma duk da haka sani salatu nan yana ba mu karatu ana cewa wani babban jihadi har yanzu shine ka faɗi ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka yi hani da mummuna aiki a gaban jagora a gaban shugaba wanda ya kasance mai zalunci mai fasikanci ga bara masa gaskiya ka gaya masa wannan ba karamin jihadi ba ne kuma shi ne wuri kyakkyawa ke da hannun mummuna kan wurce shi ranka yi ne abin da kake yin nan allah ya haramta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abin da kake yi saboda ka haramun ne wannan aikin naka ka daina yi ka ga masa wuri kyakkyawa aiki kuma ka hana shi da mummuna aiki to ba jihadin da ya kai shi saboda ka sallama ai ka sani wannan jagoran azzalimi ne fasiki ne mai cuta ne mai cutar amma ka tashi ka gaya masa ka sa kuma mun biyo baya yi ba mamaki bane kana kan faɗan maganar ya ce a tattare ka a tafi da kai gidanka so ba mamaki bane ya ce a maka horo ba mamaki bane ya ce a kashe ka amma duka wannan ba zai hana ka masa magana ba ba zai hana ka gaya masa gaskiya ba duk da haka din za ka bara to wannan umarni da kyakkyawan aiki da hanyar da mummunan aiki da za ka yi a wajen jagoran da ya kasance mai zalunci ba ka tsoro me zai maka bayan bayan ka faɗa ka ka ka umarci da kyakkyawa ka hana mummuna shine ban jihadi sannan malamai suka ce akwai abin lura cikin wannan karka ji an ce ka gaya wa jagora gaskiya ka waje da kyakkyawa ka hana shi mummuna shi ne ban jihadi sai ka fito ka zazzage jagora ba haka hadisi yake nufi ba in ka je za ka gaya masa gaskiya tsoron mulkinsa ko rawaninsa ba zai hana ka wani gaskiya ba abin da yake baka ba zai hana ka wani gaskiya ba za ka gaya masa gaskiya za ka fito da kyakkyawa ake kana shi mummuna sannan za ka gaya masa cikin daɗi cikin yanayin da ya kamata za ka gaya masa ba ka zazzage shi ka ci mutuncinsa sannan kuma ka ce ya bi ba ba zai bi ba kisa alƙur'ani ya gaya mana cewa kudu ila sabi da rabbika bil hikimati wal mawdil hasana idan za ka yi kira zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala to ka yi da hikima da wa'azi mai kyau dan an ce babban jihadi ne ka faɗi gaskiya wa jagoran da ya zama ba na gari ba ba wai ana nufin kuma in kaje zaka ga masa gaskiyar zaka zazzage shi ka ji mutuncin da kace ka aiki wuri da kyawu aiki kake yi har da wani aiki kake yi ba a zaka gaya masa ba za ka ji shayin sa ba amma kuma ka gaya masa cikin hikima da wa'azi mai kyau yadda zai karba abin da kake bara to wannan shine abin da hadisi yake nufi الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على هذه فلا يمنعه ذلك أن يكون أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال إلى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم وانفسهم وان سكت الله عليهم وفي العذاب هم كارهون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ثم قال كلا والله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد على يد الظالم ولا تطردنه على الحق أثرا ولا تقصرنه على الحق كثرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعننكم كما لعنه رواه أبو داود والترمذي فقال حديث حسن آه wannan hadisin na goma sha uku a cikin wannan babin da yake umarni da kyakkyawan aiki da hannun da mummunan aiki an samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta rahama sai da ya ce Abi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma dakala naqra farko abin da ya fara shiga na samun shi koma baya a cikin bari Isra'il annahu kana rajul idza yalqa rajul cewa mutum idan ya haɗu da wani mutum a cikin su su bari Isra'il sai da suka samu suka fara samun fada kenan in wani ya haɗu da wani fa yaqulu ya hada ittaqillah sai ya ce masa kaiwa ne ka ji tsoron Allah wada ma tasna ka daina aikata abin da kake aikatawa fa innahu la yuhibbu laka wannan abin da kake aikatawa bai halatta a gare ka ba su mai alqahu min ghadabi sannan sai ya same shi washe gari wa huwa ala hali yana kan halin sai da ya same shi jiya fala yamnahu zalika an yakuna aqilahu wa shariba sai ya same shi bai daina aikin bai da ya same shi jiya na sai same shi yau hakan ba zai hana shi ya ci abinci tare da shi ba ba zai hana shi sha abin sha tare da shi ba wa qa'ida kuma ya zauna tare da shi ba falan ma fa'alu zalika da suka aikata haka daraba Allah quluba ba'dhum bi ba'd sai Allah ya wato hada zuciyan sashi su da sashi ya azabtar da su gaba daya summa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala yace lina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci kafirai da cikin bani Isra'ila akan harshen Annabi Dawud alaihi salam da kuma harshen Annabi Musa alaihi Isa alaihi salam zalika bima sawwa kafi atadun wannan ya jawo saboda kuskuren da suka yi da kuma wuce iyaka da suka yi kanu la yatanauna an kari fa'alu suka kasance ba sa hana mummunan aikin da suka hana yi da min sama kanu ya fa'alu tir da irin wannan aikin da suka aikata talaka siran minhum yatawallawna alladhina kafaru za ka ga da yawa a cikinsu suna yin soyayyar juna tsakaninsu da kafirai labisa ma qaddamat lahum anfusuhum Allah tabaraka wa ta'ala yace tirda abin da rayukansu suka gabatar musu an saki Allahu alaihim wa fil azabi mukallimu sannan Allah ya bishi da su kuma za su kasance a cikin azaba za su zama a cikin ta walau kanu yu'minuna billahi wan nabi da sun yi imani da Allah da manzonsa matakazuhu awliya da ba su ke su ababen soyayya ba walakin da aktsaruhum fasiqun sai dai yawancin su fasikai ne sun magana ta gaza ne Allah sun ya ce kalla wallahi ku saurara lallai ba haka bane wallahi da ta'muruna bil ma'ruf wallahi sai kun yi umarni da kyakkyawan aiki wala tanahuna 'anil munkar sai kuma kun yi hani da mummunan aiki wala ta'khuduna 'ala yadin zalim sai kun yi riko da yadin hannun mai zalunci wala ta'tirannahu ala alhaqi azra sai kun juyar da shi zuwa ga gaskiya juyarwa wala tasurannahu ala alhaqi qasran sai kun wato sai kun tsare shi zuwa ga gaskiya tsarewa aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bugi zuciyar sashi da zuciyar sashi kuma la yal'anannakum kama la'annahu sannan sai Allah ya la'ance ku kamar da la'ance ba wa Abu Dawuda Abu Dawuda ne ya rawaito wannan hadisin da Tirmidhi da Tirmidhi wa qala hadithun hasan sannan ya ce hadisi ne mai kyau a wannan hadisi an samu shi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yadda Allah ya kara musu yadda ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon fitinar da shiga cikin banu Isra'il shine idan mutum ya samu dan uwansa mutum yana aikata aikin banza abin da zai gaya masa zai ce wani ka ji tsoron Allah sannan ka daina aikata wannan aikin banza da kake aikatawa Allah ya haramta idan yana yin aikin haramun zai gaya masa cewa wannan abin da kake haramun ne ka daina aikatawa to washe gari idan ya zo sai ya same shi yadda ya same shi jiya nan haka ya same shi yau ba bai daina aikin banzan ba bai daina aikata abin da haramun ne bai daina yi bai daina ba sai ya same shi a haka washe gari to hakan ba zai hana shi su sha abinci tare da shi ba ba zai hana shi su sha ruwa tare da shi ba ba zai hana shi zama da shi ba ga shi nan ya san mutumin banza ne yana aikata aikin banza a mazinaci ne a mashayi ne a a azzalimi ne ya sani amma hakan ba zai hana su sha abinci tare ba hakan ba zai hana su sha ruwa tare ba hakan ba zai hana su zauna wajen zama tare ba to sai suka zama haka dukkan su kowa to ana da rabi duk da aikin banza ma za a zauna tare da shi za a ci abinci tare da shi za a sha ruwa tare da shi za a zauna waje ɗaya da shi za a bayan tare da shi za a yi kowace irin mu'amala da shi ba a nuna masa cewar yana aikin banza saboda aikin banza sannan an nuna zama da shi ana komi tare da shi to bari isra'ila haka suka zama da suka zama haka shi kenan sai allah ya tsine musu allah ya lalace su akan harshen annabi Dawud alaihi salam a cikin zabura kenan da kuma a cikin injila ta annabi Isa alaihi salam Allah ya lance su saboda suna gani ana aikata sako ko ba sa daukar kowane irin mataki suna gani ana yin mummunan aiki ba sa daukar mataki shine Allah ya ce kanu la yatana hauna an munkari fa'u ba sa hana mummunan aiki suna gani ana yi ba ruwan kai da kake yi kana tare da su ma kana aiki da rabon zako suna tare da kai ba ka hana ba Allah ta baraka wa ta'ala yake sir da abin da suke aikata wannan sannan Allah ya ce za ka zan su suna son da aikin banzan ba wannan abokin ka ne ko da kake tare da shi ne yana aikata aikin banza amma suna soyayya da shi kana son sa kamar yaya wannan aikin banzan nasa bai sa ka rage son sa ba ko bai sa ka rage mu'amala da shi ba suna son junansu duk da ka san mutum mazinaci ne ko ka san magayin giya ne ko ka san azzalimi ne ko ka san farawo ne ko ka san ɗan ta'adda ne amma wannan bai hana ka zauna kamar ne masa ba ka sani yana aiki maza amma wannan bai hana ka haɗu da shi ba to abin da za ka aka lalace su ke sun san mutane mutanen maza ne amma aikin manzan nan bai hana su yi mu'amala da su ba bai hana su komi ba suna komi da su Allah ya ce sir da abin da suka gabatar a kan kansu Allah ya fi da su an sabi da Allah alaihi wa fil azabi min kalili Allah ya fi da su kuma za su zama masu yin azaba abin da karatun da yake ga mana shine idan kana zaune da mutumin banza yana aikin banza ba karbu da shi ba za ka ci abinci tare da shi za ka sha ruwa tare da shi za ka kwana tare da shi za ka kowace mu'amala tare da shi to ka yi mutum jini Allah ne dan baka kaurace masa ba kana nan tare da shi kuma ne sallallahu alaihi wasallam da yace la hijra da ba'd al-fathi walakin walakin jihadu waliya cewar babu hijira ba za ka kawar cewa mutum ba sai dai kai niyyar a zuciyarka sai ya ne sallallahu alaihi wasallam yace wal muhajiru man hajara amana Allah wa wanda zai hijira shine wanda ya kaurace akan abin da Allah ya hana sashe idan Allah ya hana abu musulunci ya hana abu to kai kuma ba za ka ba da gudunmawa wanka cikin abun ba gudunmawa wanka shi ne kai ba ka yi ba ka yi abun amma kana zaune da mai ba ka hana shi ba kana zaune da shi to inda musulunci ya ba ka sauki shi ne in ba yadda ka yi a yanzu ta fara wani in ba yadda za ka yi ne baka da mafita to wani tsoro kai da baki wani aji fara ismail in ya zama dole ne ba yadda ka iya to nan ba yadda za a yi amma in akwai halin da za ka yi karbu da shi to ka karbu da shi a cikin karka sha abinci tare da shi karka sha ruwa tare da shi karka zama wajen zama tare da shi in yace me yasa wani kake kina ka ce a ba ban da kike ba aikin da nake yi kana abu kaza kana abu kaza kana abu kaza ni kuma addini na ga mun wannan abubuwan haramun ne tunda haramun ne kuma to in dai kana so mu zauna da kai sai dai ka daina yi in ba za ka daina mutum to ba ni ba kai amma in ka san yana aikatawa kuka zauna tare kuka ci gaba da komai da shi to ma'anarsa shi ne kai ma ka yarda da abin da shi ka yarda shi yasa ba ka masa faɗa ba ka nusar da shi kuma baka ɗauki wani abu abun kyama ba abin da yake yi ba ba abun kyama ba ne a wajen ka shi yasa suka zauna tare da shi to dalilin haka sai bani isra'il aka hallaka su saboda haka sannan Allah ya ce shi wanda ya kasance haka ya shiga cikin fishin Allah an saki Allah wa alaihi wa fil azabi mukhalifin zai dawo a cikin azabin Allah sannan walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi mattaqabuhum awliya da dai kai imani da Allah na gaskiya ka yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya haka sai ga mutum yana aikin banza to ba za ka bari shi ba kai ba da dai yardan da kai da Allah da gaskiya ne ka yarda da Allah zuwa mun da ka fara ka yarda ka yarda mun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ka yarda da gaskiya ka yarda sai aka ce ga mutum ko murna shi ne to ba za ka je ka zauna da shi ba ga mutum mashayi ne ba za ka je ka zauna da shi ba ga wani mutumin kwarawo ne ba za ka zauna da shi ba duk aikin fasikanci da yake yi ko zalunci ko abin da Allah ya haramta da ka yarda da Allah ka yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba za ka zauna da shi ba shi ne abin da ake cewa walau kanu yu'minuna billahi wan nabi mattaqu min awliya da dai sun yarda da Allah da annabinsa da ba su yarda da Allah ba saboda idan ka yarda da Allah ka yarda da annabinsa sallallahu alaihi wasallama ta ya ce wannan abu haramun ne don ya aikata aikin ba ba za ka zama da shi ba ba za ka yi mu'amala da shi ba in kuma ka je ka cigaba da mu'amala da shi da alaka da shi da komai ka ɗauki soyayya ma ka bashi shi ne karke ya matsayin waliyin ka wato abun son ka kana son sa yana son ka kuna son juna amma kuma yana aikin banza ko da yin yana yi to baka yadda ba ke dan da ka yarda Allah da annabi ba za ka yarda ba Musa al-Qur'ani ya gaya mana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya ya kuwa da kuka imani kar ku riki makiya Allah makiyan ku masoya mutum ne ya ki bin Allah ya ki bin abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kai kuma ka je ka wuce shi ka ce ayi masoyin ka ne baka da masoyin kamar wani ba baka da abokin hulɗa kamar wani baka da wanda kake mu'amala da shi kamar wani to Allah ya hana wannan yace kar ka rike shi a matsayin masoyi in karkin ga matsayin masoyi to ka bada cikin shin Allah sannan baka yadda da abin da Allah ya hana ba tunda Allah ya hana shi kuma yana yi kuma kana tare da shi sannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin ba haka yake ba wallahi da ta'amulun bil ma'ruf annabi sallallahu alaihi wasallam yace dole ne ku yi umarni da kyakkyawan aiki wa tanahunna 'anil munkar ku yi hani da mummunan aiki dole ne akan kowa da yau mun nake kyawun aiki ya hada da mummunan aiki a matsayin da ya samu kansa sannan ka yi riko da hannun wanda zai zalunci ka hana shi zalunci ba shi kana zuwa da shi zai zalunci wani ka hana shi yi ka mai da shi akan gaskiyarwa zan akan gaskiya mayarwa ka mai da shi kan gaskiya sannan ka hana shi yin mummunan abu iya ikonka idan baka yi haka ba ko in ba yi haka ba to Allah sai ya hada zukatan su kamar wurin da yake ba kai baka aikin amma kuma saboda masu yi suna yi kuma kana kallo ku zama ɗaya da sai Allah ya cuta ne gaba ɗaya da wanda suke yin da wanda ba ka yi musu su gaba kawo ɗaya kai to wannan hadisin haka yake karantar da mu sannan cikin ƙarin yin hadisin a lafazin abu dawuda da tirmidhi alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma waqa'at banu isra'ila fil ma'asi da hadin ulama'uhum falam yatabu yace banu isra'ila da suka fada cikin mummunan aiki malaman su sun mutu nasiha sun ga mutu waɗannan ayyuka da suke muna nan gurina amma su ne wasu suka ce wa dai sun ga mutu ka ga mu ba ce ba ka ba ka fara da sun fara sun fara mutu amma sai suka suka ci gaba da yi fajalusuhum fi majalisihim sai suka zauna su a gaba daya sun hana su sami wasu suka zana zuwa jama'a daya wa waka nuhun wa sha rabu suka sha abinci tare da su suka sha abin sha tare da su fa da rabar Allah kunu ba ba'dihim bi ba'd sai Allah ya hada zuciyar sashin su da sashin su wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam sai Allah ya la'ance su akan harshen Annabi Dawud da Annabi da kuma harshen Annabi Isa da Maryam zalika ma saboda ta saboda laifin da suka aikata da wuce iyakan da suka yi fajalarsa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wa kana muttakiyan ya kasance yana kishingide fa qala sai ce la wallahi wallahi nafsi wallahi alladhi nafsi bi yadi hatta taqriduhum ala alhaqi aqra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda rayuwata take hannunsa har sai kun mai da su kan gaskiya mayarwa kafin su tura sai kun mai da su akan su aikata gaskiya haƙiƙanin mayarwa kafin a cikin tura kawai ta iruhu ayatar tsohon wala ta kusurar na ru ayata ta fi samunan ya ce fadin da ya ce ta iruhu shi ne ku mai da su kan gaskiya wala ta kusurar na ru shi ne ku hana su ashe idan dai za ka zauna da mutum yana aikata laifi baka hana shi ba to kai musharaka a cikin laifi ka ta ba da gurma a ciki dole ka kai iya iya wanda ka hada shi in bai haru ko ka daina zama da shi ka rabu da shi ka fita shi a nisa amma ka hana shi sau daya bai daina ba ka canza masa komai ba kai ma yanzu idan kana da wani ka kana da wani naka ka ba shi umarni bai yi ba ka hana shi bai yi ba bai hannu ba kana ɗaukar mataki ko ba ka ɗauka kana ɗaukar mataki wani kila ba abin da kake mana sai ka daina ai yanzu tunda na ce ka abu kaza ka yi domin ma da yau na daina maka ba ko ba ka bane na daina ma abu kaza tun da na ba ku wuri baka yi ba na hana ka abu kaza baka hannu ba to ga umurnin da Allah ya bashi ga umurnin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi bai bi ba kuma kai baka ce masa kowane irin mu'amala ba kai da mu'amala da shi wani eh ba za su iya zama da kai ba saboda Allah ya hana mu kaza ko ba za ka yi da ba saboda kai ba za mu iya ba zan yi da kai ba sai dai mu rabu to in kai cikin kai zama ka ji da kana da wuri amma in baka yi haka ba to baka da wuri ne الرابع عشر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا ايها الناس انكم لتكرهون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح آه الرابع عشر حديثنا شاهد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا أبو بكر الصديق الله كان مسجدا قال يا شيخ يا أيها الناس يا قوم إنكم لتقرؤون هذه الآية lalle ku kasance kuna karanta wannan aya da take cewa ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum ya ku wanda kuka imani ku ji da kanku la yadurrukum man dalla idza tadaytum ba zai cutar da ku ba wanda ya bata idan kun shiri wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi da Allah subhanahu gare shi yana cewa innan nasa idza ra'aw zalima lalle mutane idan suka ga azzalimi falam ya'khudhu ala yadihi ba su yi da hannun su hana zalincin ba aw shaka an ya'umuhumullahu bi iqabin minhu ya kusata Allah ya game su da azaba da gare shi rawa Abu Dauda Abu Dauda da yaro to wannan hadisi da Tirmidhi da Tirmidhi wanda sai da da sai bi asalihi sahiha da dangane masu kyau masu inganci to wannan hadisi shi kuma yana magana cewa wannan ayat da Allah tabaraka ta'ala ya fara cewa ya kone da kai imani ku ji da kanku wato wanda ya bada ba zai cutar da kuma yankuncin biyu sai sai na abokan ce abin da aya take nufi shi ne bayan kai din ka yi ƙoƙarin hana shi mummunan aiki kawo mutum da kyakkyawan aiki bai ji ba to a nan za ka jira ka yi iyayenka bai ji ba ka rabu da shi ka fita shi a cikin bai ji ba to alaikum wa musulmana idan idan mutane suka zama haka to ka ji da kanka a lokacin ka yi iyayenka ka ba da umarni ka ba da umarni ba yi ba kayi ka nuna cewar aki a kar a yi abin da Allah ya hana ba a ji ba to a nan sai da jirgin ba sai dan azabar ta zo Allah zai ware waɗannan wanda suka yi iya kokarin su nan suka gama kokarin su ba jin ba falamma da su ba bikiru bi an je da lalun da ya haura an su wa kuma lalun da zalamu da zai bi su ba kan su ko a cikin kissa da aka bayar da maganar asabul sabti a ƙarshen ta yake cewa da Allah ya aiko azaba sai ware waɗanda suke hana abu sai Allah ya ware su iya su ne ba su Allah wani to idan kuka ba da kuka yi hani akan abu iya kokarin ku kuka hana to in Allah ya aiko azabu zai ware ku in kai iya yi ka mutane ba su ba to sai ka rabu da ku to shine abin da ake jirgi alaikum anfusakum ku dogara da kanku idan wuri yayi wuri kai iyayenka ka hana mutum ya daina wani yaki yaki to sai ka rabu da shi ba shi abinci tare da shi ba shi ruwa tare da shi ba zama tare da shi ba mu'amala da shi to da Allah zai aiko azaba a lokacin da za a ware ka saboda kai iya kokarin ka amma da Allah zai ce da mutane za su ga mutum yana zalunci yana cuta suna kallon sa yana yi ba su hana shi ba ba su hana shi ba to ya kusata Allah ya aiko azaba ta da su gaba da su ne mai yin da mara yin daga to wannan shi ne karshen wannan babin da yake mana rubutu da kyakkyawan aiki da hali kuma da mummunan aiki duk a idan da aka nan dai suna gwada cewa dole mutum sai ya zauna cikin aure da ma'arufi wa nahya anil munkar ba zai taɓa yiwuwa ka zauna ba ka rubutu da kyakkyawa ba ba ka hali da mummuna sai ka rubutu da kyakkyawan aiki sai ka hali da mummuna in kuma ka kuskura ka zauna da wanda yake munanan ayyuka kai shiru to ya shiru kan nan yarda ne ka da abin da yake sau da ka yi musharaka kenan cikin laifin da yake aikatawa wannan shine karshen wannan babi kuma insha Allah za mu dakata nan abin da muka ta daidai Allah ba mu danar sa abin da ke rusuli Allah ya farta mana abin da can mai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu da mana da albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da ta lafiya da wasu lafiya masu lafiya Allah ta ba mu lafiya abin da can mai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuwa da ta ta alheri Allah ya biya mana Allah ya kawo mana sauki rayuwa a mutu jami'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma da fitina a kasashen musulmai da baki daya Allah ya yi mana a mutu jami'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya